أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم من أسر الهيك الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين وتاجئهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقداء فريد الداري على الإبلاغ حاتم الأتمين أبو سعد على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقاري وملازي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم المسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والرشد والتوفيق والهداية والمعرفة واليقين يا همة الشيء هجري لنا بهذا المهطر والتعتف بنظرة تأتي لنا بالسفر يو منا زمانا بقي أتكين تقصكم بقي أتكين سابن زمان منا جواهر المعاني هنا مجانا أكم مقدمة وإنما أتيت بهذه المقدمة يأتي نازو دوانا مقدمة هنا lima fi hamin husulil fa'ida ce, saboda abin da ya zan daga akwai fa'ida, wannan fa'atiha da amfaninta alamu ha ga wanda yake duba ta a'idatun za ta koma, ya koma ya duba ya gane abin da ke ciki. Matsalla ta'ala, Ubangiji nake roƙo an yi wasiƙana ya datar da mu jami'an baki ɗaya bi mannihi wa fadali da kyautarsa da fadalansa da bafi ridahu wan yardan zai zama neman yardan ubangiji ne wa ridan nabihi da yardan annabinsa innahu jawadu ubangiji mai yawan kyauta ne karimun mai girma ne bi ibadihi ga bayansa kuma a ra'ufu mai tausayi ne rahimin mai jin kai ولنختم زام تشك هذه المقدمة وانا مقدمة بقائدة ده وتقائدة في علم الحقائق وانا علم in ya shiga za ku ji shi kamar yare haka yake to abubuwan da sarkafan da ke cikin sanin Allah wannan ya fito a in ya fito ba za ka iya warwarewa ba sai dai za mu bi shi hakan ku fahimci wani abu dai alhamdulillah bi ka'idatu fi ilmi al-haqa'iq in an ce ilmi al-haqa'iq ilimi na haƙiƙa fa inna nafi'atun jiddan tana da amfani kwarai da kullum man tamassaka bi ulumi al-haqa'iq amma ga ga wanda ya riko ga iliman fa qulu ce wa billahi tawfiq gam da katar ya tabbata ga Allah wal hadi ubangiji shine mai shiryarwa bi mannihi da kyautarsa ila sawa'i tariqi zuwa ga hanya mafi daya cewa ilam ayu al akh ka sani ya kai dan uwana ana wula budda da kulli fannin min funun al ilmi wurin da ya kamata kowane mai ilimi ya tsaya ya tirgada ya fahimta kenan kowane fanni na daga fununul ilmi min ƙawa'idin ya babbaɗu biha kowane ƙa'idan ilimi akwai kowane ƙa'ida na ilimi ne to akwai waɗansu abubuwa da aka nannaɗe ilimin a cikinsa a nannaɗe shi taib zau wanda ake gaggawa fi mushkilati a hakani kullu fanni in aka ce fannin tauhidi sai a ce yana da ƙa'ida kaza in aka ce fannin balaga sai a ce yana da ƙa'ida kaza in aka ce mantiki za ce yana da ƙa'ida kaza in aka ce balaga za ce yana da ƙa'ida kaza kowanne kowanne alkalamu inda nahawiyin ba daidai ke da alkalamu inda al'ulama balaga ba kalamu menene kalamu a ƙaulul arabiya larabawa suna nufin kalamu shine kaza kaza in aka zo aka ce a ɓangaren masu shir me yake nufi za ka ji sun faɗe su kuma ga abin da suke nufi da shi saboda haka kowane fanni yana da ƙa'idarsa kuma kowa ya yarda da wannan ƙa'idan da aka yi tarbiyyinsa da shi a kama kullu fanni wa shawaridi wa gara'idi wa nawaziri ila qawa'idi bangaren abinda za a zo da shi garibin abubuwa najiri zuwa ka'idodinsa faka ma lil fiqhi qawa'idun fiqhu ma yana da ka'idodi walil i'rabi qawa'idun ka gani lirabi ma yana da qawa'idi to na alaiha ahkamuha wanda da kan wa'annan ake yin hukunci duk da kansu ake yin hukunci ka'idodinsu da shi ake yin hukunci wayar ju ila ya fi dabbi qawanini in aka zo aka ce kaza sai a ce inda nahwiyi wa inda fuqaha'u kaza wa inda ulama'ul kalami kaza a wajen masu nahwu kaza ne a wajen masu balaga kaza ne haka kowane haka ake komawa kan ka'idan ba za a ce tun da an ce kaza ai mun san larabci alkalamu kawai magana ne akwai kalamun sai a ce alkalamu mauzunun mukaffa inda shu'ara ce me magana a wajen malaman waka ce magana wanda ta cika kuma ta hau kan mizani kuma ta yi kafiya in ba haka ba za a ce baka ba da abin da ake nufi ba a wajen masu ilimin mizan shayar na? ba a kowa in ya zo zai faɗi me ka'idarsa eh shi kuma a wajen masu nahu zai ce maka kalamu zai ce maka maganar da ta bada cikakken magana in ta yi zamo harafi ba magana ba ne mai wancan ga wanda zai ce wannan kuma ga abin da zai ce in ka je wajen masu usulu su kuma akwai abin da su ce maka in ka je wajen masu fikihu su kuma akwai abin da su ce maka to domin kowanne in ka duba sai ga yarju ila aslihi ne ƙa'idodin da suka sa da shi ne zai ba da ma'ana ƙa'idan da shi ake magana ƙawani kullum minhuma kadhalika li ahli kashfi wa tahqiqi su ma abuta kashfi wata hakika da ilimin hakika wa ilimin azwaq da ilimin zauki bawabidun su suna da ka'idodin su suka daure wa kawaidun yumna alaiha sayyu amrihim su ma akwai ka'idodin su wanda ake bincika ake gina lamarin su akai wa yu'arifu biha fasida min sayyi idan ka zo da abu za ce wannan ba ka'ida bane a ka'idan su wannan bacicce ne wannan kuma ingantacce ne wayarju ila inda wurudul mushkilati idan wani mushkila ya zo washawarid wan nawarid libabdi a hakan yau muqasidi ana komawa ne kan kaidarsu kan kaidarsu eh in aka koma kaidar sai a sani wa ha ana uwati ulaka sadar hadal kitab gashi nan zan kawo maka a farkon wannan littafin ka'idatun jami'atul usul taqiqi in ana neman ilimin ta hakiki da ba su ya faɗa maka li'alil kashfi wata hakiki to gashi najiyatun an marajiha wanda ya kore ga dukkan komawa kulli iskali in wani iskali ya zo cikin matsala to ana dawa cikin ta ne wa tawahum ko imuwa wal hayalil fasida ko mutum kawai ya riya ya faɗa abu ya ce yana ganin haka ne domin ya ji a wajen malaman ilimi sun ce kaza to duk gaba ki dai a koma kan ka'ida ne a ce tushkana me su malaman abin suka ce shine fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamuna da Allah yake faɗa fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamuna me su malaman abin suka ce wa takunu liman yati sai ta kasance ga wanda zai zo asasan wa asalan wa mihadan zai zama foundation zai zama asali zai zamo shimfiɗa fi ma'arifati qawaid hadha al-fann cikin sanin ka'idan wannan fanna fanni fi hadha al-kitabi a cikin wannan littafi wa gairihi da wani sawa imadan kuma ya zamo shine abin dogara in ka ji mun ce kaza to kar ka kai tsammani ka san larabcin ba hakan muke nufi ba mu a wajen mu akwai kalma eh eh in ka ji an ce kaza to mu a gurin mu da da akwai abin da muke nufi kar ka ɗauki yadda kai kake zatansa ka karanta fiƙihu ka karanta hadisi ka ci a cin da larabci ne kawai da larabci ɗaya ne a ana ɗaukan isti'arat a zuwa ajiye larabcin a guri ɗaya amma sai a ce maka abin da kake nufin ba haka ake nufi ba in ka ji su kagan aka ce ƙaumu misali eh samitul ƙaumu ya kulun me za ka ce to waɗansu mutane to ka dawo lajar su kenan amma ai kaga ƙaumu kowaye ya san mutane to amma wa ake nishi saboda haka sai in ka faɗa ka ce ah to waye bai san ƙaumu ba eh ai ƙaumu mutane ne ba mutane yar batula ba ba haka ake nufi ba ana nufin ƙaumu anan rijal wa'inda suka zo suka suka dawo kan wannan fanni su ake kira ƙaumu amma ba ba irin ƙaumun da ka sani na larabci kuma larabcin ka ɗaya ne da wannan amma manufar ba iri iya bace fa qul billahi asta'inu ina cewa ina neman taimako wajen Allah qa'idatun ga ka'ida ilam ka sani anna ka'idatan inda ayyimatul ulama al-kashf wa tahqiqi gashi ulama al-kashf wa tahqiqi su malaman kashfi da tabbatar da abu yadda yake anna ma'aquliyatun nasbi la ta tabaddalu duk wani nasba da take ta hankali ne duk wata nasba na hankali ba a badalinsa ba a canza shi wa annal haqa'iqa shi kuma abin da yake hakika la kalabu ba a juya shi kun ji ta nan ake ɗauka yawa duk wata ma'akuliyatun nasbi hankali ya gane wannan abin ya fito daga waje kaza ne eh hakan ne hakan ne hakan ne la ta tabaddal ba a canza shi dan mutum dan mutum ne amma shege ma yana fitowa a siffar da amma ba ɗa ba ne me yasa ake cewa mutum ɗa saboda nasba auratayya ya shiga misali a fikihance to nan sun kawo maka a dunkule kawai saboda ka gane gurin da suke magana a kai ba kaman kowane guri ba ne yawwa dan ma'akuliyatun nasbi la ta tabaddalu wa annal haqa'iqa shi kuma haƙiƙa la tunqalabu babu mutumin da yake fari ne kace baki ne ga mutum sai kace a ina ai daga ganin bishiya ne zai yi dole asalin sa hakan yake latun qalabu fa idza kana natu wal wasfu zatiyan fala yunqalabu ila ghairi zalika idan na'ati dogo siffa baki sai ka zo kace a gajere ne kuma fari ne zai yi kaga latun kalab alhaƙai kenan kaga shine annautu wal wasfu wannan karatun yana da wahala eh sai kun bi shi bi dikka tukuna kafin ku gane abin da yake ciki saboda ba haka zaka ji kamar yare ne wa annal wajiba bizati la yunqalibu jaizan duk abin da aka ce wajibi ne lizatihi dole ne abin a yi lizati la yakunu jaiza ba in ka so kai bane an fahimta ba in ka so bane a dole ne misali wajibi ne tun da aka yi rana dare zai yi sai ina ai Allah zai iya canzawa ka sha wuya wannan wajibi ne shi yasa a ka'idan fikihu in ka ce in gobe rana ta hudu to mata ta ta su ta su daga yanzu saboda wajibi ne zai fita ba ja'izi bane kun fahimci karatun to duk abin da yake wajibi ne to wajibi ne abin kawai ba ja'izi ba ne. Wal ja'izu, shi kuma ja'izi layun kalabu wajiban, shi kuma ba mai da shi ya zama wajibi, ba zai yiwu ba, kaga in kilabi kenan, juyawa, kaga ya baka a ta haƙiƙi wal kashfu. A lokaci ɗaya, ulumu za su fito maka gwargwadon fahimtar ka sai ka ga sai kai kana neman gane daya saboda li kulli maqamin da na faɗa muku baya manqulun wa mafhumun kowane magana da kake ganin su kaman guda ɗaya ba ɗaya bane biyu kake a lokaci daya kowace magana in za ka yi to biyu ne lokaci daya kaga wa kullu shay'in halakna hakan ne amma ba kowa ne zai gane ba in baka yi shiru ba zan dake ka ɗaya ka faɗa amma biyu ne magana ji ne akwai ɗaya ɓoyayya in ka yi shiru ba zan dake ka ba magana ɗaya ce amma biyu ne kyauta wannan abin da yake wal mustahilu shi kuma abin da yake mustahilu la jaizan shi kuma ba jaizi bane in an ce maka korarre to ba jaizi bane ba jaizi bane wala wajiban kuma ba wajibi bane mustahili ba jaizi bane ba kuma wajibi bane wadhalika wannan kawujudun masalan kal wujudi masalan kaman samuwa samuwan Allah mustahili ne wujubu ne in baka gane bai ya ce samuwanka daga samuwanka za ka gane akwai samuwan Allah sai ka ce kai ya za a ce ya za a yi a ce Allah yana nan sai a ce ya aka yi aka same ka kaga baya karban inqilabi baya karban badali an gane ko fa innahu lamma kana zatiyan lil haqqi saboda ubangiji ya kasance yana da zaci ta'ala ya daukaka wajaba wujudahu dole ka gane yana nan wajaba wujudahu dole ka gane akwai Allah wajibul wujudi kenan ko akwai Allah shi kenan ya aka ka sani shi kenan wajabar wujudi kenan fakila fihi an ce mawjudun samamme ne wa wajibu wujudihi to dole ne tunda samamme ne duk abin da yake samamme to wajibi ne a same a ce yana nan li anna wujudahu domin samun sa bi zatihi li zatihi bi zatihi a zatinsa ne le zati cikin zatinsa fa huwa lahu zati shi zati ne to in an ce mutum zati yanzu ni menene ne zati a jikina sifa kuma daban eh gundari na ne zati saboda haka gundari na shine zati fari ko baki shine sifa to amma in nace ka nuna ni ba zai yi ba ba zai yi ba ko akwai wanda zai iya to a nuna ni wa ka gani to to to in aka shiga wannan babin shi mutum majmal misali baya yiwa ka nuna shi baya yiwa kamar yadda baya yi za ka yi ka nuna duniya baya yiwa saboda duk abin da ka nuna a jikinsa yana da sunan shi daban to wanne ne wanne ku gyara wanne ne mutum a ciki gabana kuke gani bayana na ni ne har bayan ko kuma nan ne kawai ni duka daga ina zuwa ina to sunaye ne daban-daban shi ya zama majama'ul misali shi mutum majama'ul misali amma baya ce ba ka iya nuna shi sai ce zo nuna ni tabbatar da ni duk da ka taba za a ce maka sunan shi kaza duk da ka taba duk inda ka nuna yana da sunan shi daban saboda kashe wa'innan abun ne suka haɗe suka ba da zafi an gani? to la'ana wujura bi zati li zati fa huwa lahu zatin fa kana wajiban ya zama wajibi kenan wala ma kana al'adamu lokacin da rashi ya kasance lil mumkinati ga duk abin da zai kasance zatiyan zati ne lam yunqalabu ila ghairi zalikal wasf ba za a juya shi zuwa ga wannan ga wannan wannan siffan ba alladhi huwa al'adamu shine rashi ba zai yiwu ba zati a juyar da shi ya koma babu fal adamu lahu zatiyin shi ma rashin yana da zatinsa wal wujudu ardun shi kuma samuwa ardun ne ardun shine abin da yake shimfiɗe kaman abin da yake ha'iz kaman gari na ma kawai kowa ma eh za ka samu ga kanan ga yadda abubuwa yake kuma ga wasu abubuwa tare da kai yanzu dubun da na lullube na danna wani guri ai na buye to ardun wannan ulumu suna ba da abu kusan guda uku ne a tafiya daya tauhidi yana haduwa da mandi ilimin kalam wani dole sai sun haɗu tukuna su baka abin da ake nufi in aka taba wannan sai an kawo an gayyato wannan ilimin ya shiga cikin wannan a gayyato wannan ya shigo cikin wannan tukunin sai a baka in ba haka ba sai a yi ta tarka-tarka a go daya wal wujudu ardun laha fi hiqatil jawazi shi samuwa ardun ne tana kewayen jawazi ya juzu tar'uhu ala mumkinin ana kawo shi a ɓangaren samuwa wa adamu tsoro abu ko rashin samuwarsa wa kazalika al-budunu to haka nan baɗi lamma kana lizzati al-haqqi zatiyan duk abin da zatiyan ya fito ana ganin sa to baɗini ma yana da nasa lam yunqalab ila ghairi zalika ita shi ma ba za a juya shi a ce babu ba boyayyen abu ka ce babu zahirin ne kawai yake nan a'a yanda zahirin ya bayyana to baɗinin ma haka yake ba za ka juya ka ta tun da kawai kaga wannan shi kenan ba ba zai ba da hakan ba wailar budunin zati lizzatil haqi haka nan kuma baɗinin zati lizzatil haqi ta'ala wa taqaddasa ubangiji ya ɗaukaka ya tsarkaka isharatin bi qawli da yayi magana yayi ishara da fadin sa fi hadisul qudsi hadisul kudusi kuntu kanzan ni taska ne taska ai an sani mahafiyan boyayye ka gani kuntu kuntiya zaciya ne zahiriya kanzun ni ne amma mahafiyan boyayye ka gani ni zahiri ne ni baɗini ne kamar haka ni zahiri ne ni baɗini ne kuntu kanzan kuntiya ni taska ne kuntu tun da ya ce kuntu kaga zatinsa ya fito yana magana ne da ahalin ta hakiki to kanzan mahafiyar ni taska ce koyayya kuma gani nan a fili gani nan a boye kaga huwa zahiru huwa baɗin kenan a lokaci guda haka ne wa tasmiyatu ta'ala bi ismi al-batini kaga mahshiyar din kenan batini fa man kutuba haqiqatu hadhihi an-nisbati abinda za a yi hukunci a haqiqan wannan nasba allati hiya al-butun shine kuya wal hafa da kuya dai wal gaib da gaibal mutlaq az-zati shi ya baka wannan kuntu kanzan ni taskaci amma mahshiyar kaga ni ko koyeye ne ni gaibi ne ni zahiru ne an gani? Allah ya ka fi tajalli abadan lafi duniya abin da ba zai abku a samu tajalli ba har abada lafiyar duniya ko a duniya wa lafiyar akirati ko a lahira is a tajalli domin shi tajalli ibaratun anil zuhuri duk da aka ce kuntu kanzan mahafiyan ni zahiri ne ni ba ni falamma ahabbtu an urafa fa halaktu halqan falamma ahabbtu an urafa lokacin da na so falamma tajallaitu ala muhammadin boyayye ya fito fili falamma ahabbtu falamma tajallaitu haka zaka ce lokacin da na so a sanni lokacin da na bayyana dan a sanni haka abin da ce kenan kaga mahafiyun zahirun shine ai dan Allah a san shi aka bayyano annabi Muhammad dan a san Allah falamma ahabbtu saboda aka yi sa hubbu hubbu daraja goma ne inna khatamal anbiya'i faqa arsalan biya'i inna khatamal anbiya'i annabi muhammadu nan haka arsalan ya ya ya fifici annabawa biya'i da daraja goma hubbu shi yake nufi a ga magana Sau Ibrahim ya san annabi. In ya zo ɓoye maka shi, sa maka shi a ran wuce. ya zo nan ya sa maka shi ya wuce sai ka zo kana neman ka rasa ganewa ka karanta ya kai so miliyan amma ba ka gane me yake nufi hukku ne waye a cikin annabawa ya samu hukku dama wanda yafi kowa ta jallin shine halilu to amma hukku annabi muhammad shine fata rasalin ya yi tsere annabawa biya'in da harafi kwaya goma shi ne hubbu domin shi ne habibu an gane ibaratun an zuhurul haƙi ai wajen bayanan haƙi ne bi ayi tajallin kana da wani irin tajalli ya kasance wa aka gane a gurin manzo Allah annabi aka gane kuma Allah ne, Allah ne ya tajalli a cikinsa, sai ya nuna ga wanda za ku nema, in kun neme shi kun sane, ga kofa na, in kun sane shi kun sane, haka, ga kofa na, eh wannan shi ne, wannan shi ne, eh duk abin da za ku yi da shi da ni kuka yi, eh ga shi na, in kun zo kar ku ce sai kun shigo, a'a ba za ku iya ba, kun yi da shi kawai kun sane. wagayati ilimin ulama billah isa matuƙa na ilimin al'ulama billahi an yi alamu ma zahara lil ilimi malamai na Allah dama ilimin guda biyu ne al'alimu billahi al'alimu bi amrin lahi al'alimu billahi wa bi amrin lahi uku ne al'alimu billahi ana bayyana sa matsayin zawahiru al'alimin bi amr al'alimin billahi wa bi amrillahi shine hada eh al'alimin billahi dai kenan al'alimin bi amrillahi na biyu kenan al'alimin billahi wa bi amrillahi shine ya tattara ya hada makami ulumu da baki daya amma in ka san ilimi kawai na Allah sunanka almajiri in ka san ilimin amrullahi sunanka almajiri in ka san ilimin Allah ka san amrullahi to ka haɗa kana da wata kun laka fustatun fustatai kana da fukafukai kenan nan aka taba aka daka amsa nan aka taba aka daka amsa shi yasa shi Ibrahim ya gagari duniya saboda duk wanda yake da junhi wai daya to ba iya tashi tsuntsun da yake da fuka ciki ɗaya ba ya tashi sai ya haɗa fuka to dole sai ka haɗa zawahir da bawadir tukunna abubuwan da su tafi amma zallan ilimin zahiri to da a yi jidali ne da kai musu da a yi ta yi domin duk abin da ya buya maka kawai babu ne iza a zalama alaihim kamun shi kenan iya gun da za a yi ta bala'i kenan ta ma in ka haɗa guda biyu in mutum ya fito kana maganan kawai yana tambayan kasan inda yake kasan madad mada ilimi ilimu in inkari yake duk ayoyin inkarin da ya faɗa kai ka gane yana faɗa kai kuma ka san wannan hannun bai san shi ba shi yasa na faɗa mana kwanaki da wuya ka ji malaman sufaye ka kafa musu dalili su ce maka ƙarya ne sai dai su ce maka domin ji nassin da ka kawo kaza ya za ka yi da kaza ya za ka yi da kaza haka da su ce kana kawo nassi su kawo maka nassi irin naka a ce to ya za ka yi da shi saboda sun san nakan gaskiya ne kai ne baka san nasu gaskiya ba ne in suka kawo maka kuma fa bai dallazi kafar yace ai ba wanda ya taɓa fasararta wannan a duniya yace to dama iya ilimin wanda suka fasararta ne kawai inda iya ilimin wanda suka sani suka fasararta na farko ne to a tsaya akan sabon annabi to qur'ani ma bai tsayar da shi kansu ba wata hamilu asqalan ila baladin lan takunu balighi illa bi shikal anfus الحيل والدجال والحمار تركبوها وزينة sai ce waya haluku ma la ta'lamuna ina ce a zamanin su aka saukar to ya haluku ma la ta'lamuna za a zo da abin da kuma ba su sani ba to kenan aka zo da abin da ba su sani ba fassarar su ne ya nuna wannan ko kuma masu zamanin ne za a ba su irin fassarar su kenan akwai an nuna akwai istimrariya kenan Allah ka fahimta da mu dan annabi Muhammad wa gayatu ulama billahi an ya alamu da su aiki ne ma zahara lil ilimi abin da ya bayyana cikin ilimin sawa da raka wasu suka riske shi in suka shafa malmusi ne in suka shafa shi malamin zahiri abin da ya gani da shi wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina shi malamin zahiri ana ya tsaya dama dan nan azaza shi in yana son ya wuce gaba to ya samu ulama ul haqa'iq su ne kuma za su shiga da yace to shiga nan mun ji kayi madrasatul zawahir kana son ka dawo jama yace eh to fattaqullah wa yu'allimukumullah dawo ka gama primary ka gama secondary to zaka shiga high institution to fattaqullah wa yu'allimukumullah ga aikin mu gyara zuciyanka gaskiya amana sidqu wa'adu ahadu misaku azkaru wannan to shi kenan ka karɓi wannan to shiga ka fara da wannan ne za ka fita daga wancan ka dawo wannan fannin kuma to kana shiga kuma ga ana warware maka karatun da kake ganin kamar ka wuce ashe baka wuce ba amma da kai alifin ba'un kawai fara sabon karatu to daga nan ne za ka iya fahimtar wasu abubuwa daga nan to ba za ka iya jayayya da kowa ba sai dai wanda ya zo a matsayin zai maka rashin hankali sai ka mai da shi yaro. Allah ke Wa ma zahara lil ilimi, duk abin da ya bayyana cikin ilimi wa adarakahu ya iske shi ayi wajahi min wujuhil idraki ta kowane fuska ta fuskar faharijin an haqiqatin ya fita daga haqiqa muktaba nisbatul butuni ya fita daga haqiqan nasba na butuni wanda gayatu ma ya ta'allaku bil ilmu isa matuƙa wanda ilimi yake riska wai da rukuhu ya riske shi husulul ilmi bi wujudil bari samun ilimi saduwa da ilimi na saduwan sanin Allah Shehu Tijani ya ce, Idan ka koma ash'ariya, alikidanmu والبقاء والمحالفة تعالى للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية سلبية ذات مكة سلبية معاني معنوية القدرة الوجود الكدم البقاء المحالفة تعالى للحوادث ko ba ba koma na fayu ba in ka ɗauki sifatul ma'ani da ma'anawiya qadiran wa maridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakallim sai ka ce al qudratu wal iradatu bil ma'rifati wal nakra zai baka sha hudu ga biyar ga ɗaya nawa don kaɗa nawa ishirin zai baka a maturidiyya an rage ba daidai ke da ashariya ba amma sha takwas shi maturidiyya zai baka za su yi daidai da shi yasa da maturidiyya da ashariya in suka faɗi abu akan Allah ɗaya ne kyautu dan da ya dube sai ya ce wayannan ba dan Allah suke nufi duk sai sun shiga wuta sun ce maka akwai Allah nan kuma suka kore shi nan suka ce yana nan nan suka ce ba nan suka ce yana nan nan yace ba dan Allah suke nufi duk sai sun shiga wuta da duk sai sun shiga wuta to abinda ake nufi anan husulul ilm bi wujudil bari li'annahu kana ولا مكان في أزل لم يعوه الزمان يعلم ما مرت به دهور وهو يأتي وهو ويسمع المستر إذ يدعوه سبحانه ليس لنا سواه ويبصر الذرات في ذا الماء كما يرى ما غاب تحت الماء أرسل رسلا رحمة للناس لينقذوا من دروب البعث أن هذا مكشي أن هجي مكشي kaga li'annahu kana wala makan fi azal lam yahwihi zaman la zamanun wala makanun kana Allah shine kana Allah ka aina ka qabla an yahluka samawati wal ardi aina kana rabbuna wannan fa ya waki kafin a halicin sammai da kasai to a ina Allah yake yace fi amai yana cikin makanta kaga budun kenan fi ama'in laysa fawqahu fawqun wala tahtu tahtun a lokacin saman sa ba sama kasan sa ba kasa to ina kenan gurin amma u kenan baka isa ka ce saman sa kaza ko kasan sa kaza ba balle ka ce ya zauna kan kujera dare dare to daga zuwan nan karatun yana zuwa nan gurin zunzurutun imani zaka kawo kawai ka wuce da shi gaba imani za ka wuce da shi gaba shi ne da madudi na kamawa ƙwaƙwalwanka ba za ta kama ba domin ka je garin lalibe to za ka buga an ji to shi kenan Allah ya fahimtar da mu jalla wa ala ubangiji ya ɗaukaka ya ɗaukaka fa yahsulu lil alimi ilimi to abin da zai faru ga malami mai neman ilimi bi annahu mawjudun zai gane Allah samin ne wajibu wujudi dole ya zamo yana nan wajibu wujudi wa annahu laysa kamithli shay'un kuma zaka gane laysa kamithli shay'un babu wani abin da ya kama da shi la lil idraki da zati yi ba wai ka riske shi da zatin sa ba mutum ma baka iya riskon sa ba kaifa ta yaya wa'alima wa ilmul hadisu hadisun ilimin fararre fararre ne ilimin fararre fararre ne duk wani ilimi yana yana karewa ne tsakanin barzahi da duniya guda biyu ne ko suke wucewa duk wani ilimi yana karewa a tsakanin kare duk ilimin da ya zamo kayi kaza kayi kaza kai ai hawarilu ne lokacin da ka taso daga rabbul izzati aka zo da kai cikin mahaifiyarka kana sallah kana azumi kana zakka kana haji saboda baka shigo gidan fitina ba sai an zo da kai duniya ce marhaba marhaba ka sauko kai gama kukanka za mu haɗu haka abin yake da a zo kuma a zo a yi maka lale mara ba don yanzu idan mutum ya ci in ka tafi barzayi in ka ci dan aljanna ne suke zuwa suke maka taro yadda ake zuwa maraban mai aiwa can ma an sake aiban ka to ku koma bari ku ji wani irin ilimi na sha maganarsa amma bayan ce mutum yana jin kaikai wai kuɗi zai samu ko ya dame ni ya komo wani dariya har kamar za ka kifa dan yana dina ba shi na samun biya shi kara a ya biyo ne don kudin sa ya zo ku lura da wani abu ciki cikin mata alam ne wata duniya ce mai zaman kanta rayuwan cikinta ba irin wannan rayuwan mu bane idan ɗaya yana ciki duk abin da ka sani na mala'iku da sauransu duk ya sani alimin rabbani ne tas in ya tashi fitowa ta ina ke fitowa su masa dilan ya sarahu ta kabari yake fitowa shi ne farjin mata ai siffan kabari ne shi yasa Allah ya ce su masa dilan yassarahu idan ya fito kuma sai ka yi mamaki ta nan ya fito Allah mai iko Allah mai iko Allah mai iko ka dinga faɗa ke ko ba ka bane yanda ka fito din nan sai ka sake shiga wani ciki sai ka sake dawa wani alam wannan alam akwai gwagwarmaya can din ma an yi gwagwarmaya domin sai da kai yaƙi ka kashe miliyoyi tukunna ka zamo jarumi ka fito. Miliyoyi na kwan, duk mutane ne ai, ai ko kuwa ne ai abin, tukunna ya ka fito, to wannan ɗin ma ka zo, to za ka gamu da waɗansu miliyoyi, to sai ku yi kuma, a buga. ana yi ana yi to nan haɗarinsa a nan aka ajiye kayan jarabawa shi ne arin shi ne arin ai can ba a hakamu babu wujubu babu zahabu ba ba kana nan yan take ne komi ka sani to nan za ka zo za ka gamu da yin iska daban yawwa za ka gamu da waliyai za ka gamu da yin iska to in ka zo fa ka shirya to daga nan in ka zo duk abin da kake yi kuma Allah zai barka tun da idan ka bai buɗe ba sai ka yi shekara goma sha hudu ko shekara goma sha biyar tangaran ka gane abin da Allah ke nuna ya ce to kaman sallah ka balaga kenan a yanzu ka gama hankali ka san daɗi ka san rashin daɗi ka san kaza ka san kaza ka san kaza ka san kaza to ka zama kaman yanzu kuma kaman ibada in ba a same ka an yi tarbiyyarka ba da ka zo duniya ga bala'i an haɗa ka da su babu wanda ya gaidin ɗinka iyayenka sun yi watsi da kai kai ma Allah gashi nan dai baka gamo da abokanan kirki ba shikenan mutum ya zamo tallafi sai abin da hali ya sai abin da hali to idan aka yi gaidin ɗinsa Allah ya yi taimako ya faɗa hannun da za a ce bari yi bari yi bari yi haka yana ta artabu da wanda suke hana shi kuma yana ganin su ya canza hanya sun takura mar eh ga ƴan uwansa abokanansa bai san duk ƴan iska ba ne yana ganin kamar cewa an hana shi mu'amala da su an sa shi kaman kaza an sa shi kaman kaza in ya gama rikicin wannan farjin ta nan zai koma kuma in aka tona kabarin ka kalle shi da gan shi siffan farji faɗin abin da ke cikin wannan gurin kamar yadda zai fito din nan ne aka fito da shi to in ya koma wannan gurin kuma shi kuma ya fi duniya da abin da yake cikin duniya ai da ya fito duniya ta gun da ya fito din ai bai tsammana akwai gun da ya kai ɗakin uwarsa ba to da ya fito ba sai ga uwarsa ma ɗaya ce daga ciki akwai irin ta bila adadi to hakan ka je barzahi wannan ranin da kake gani in aka buɗa maka ya fi saman bakwai da kasan bakwai ma'arifa ne kuma duk a jikin abu ɗaya ne ake yi duk a jikin abu ɗaya ne daga zaran mutum ya gane to shine za ka shiga taitayinka in an ce ka yi ka yi in an ce ka bari ka bari ka nemi sanin abu ka yi shi karka yabu da ka za ka zauna ɗan lafiya lafiya haka Allah ya taimake mu wa ilmul hadis hadisun ilmul hadis duk abin da yake hadisi ne to hadisi ne ba ga ya ce ilmul abdi isa matuƙa na ilimin bawa an yi alamal bari ya san ubangiji ya alama annal bari jalla wa ala ya san ubangiji jalla wa ala mawjudun samamme ne wa wajibu wujudihi dole ne a samar da shi wa wujuduhu lahu zati da samun sa na zati wa annahu laysa kamithlihi shay'un kuma babu wani abin da ya kama da shi kaga an hada maka zawahir wala bawatin kenan in ka taba a wancan abudunu to wannan kuma ka fito shi a zawahir ilmul hadis wa annahu la ya'lamu ma huwa illa huwa ba wanda ya san ma huwa wane ne shi illa huwa sai shi ya san shi wala ya'lamu qadaruhu ghayruhu ba wanda ya san matsayinsa sai shi liqauli ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadarihi wa ya sani sai shi wa ilan fal alimu billahi malami na Allah innama adraka ilmuhu biwasitatil ilmi yana riskan iliminsa ne biwasitatil ilmi da hanyar nafayul gardi nafiyar tashir bil qawti as-subutu al-nafyu al-kaza al-kaza al-kaza wannan yake tattarawa in aka tara aka ce kaza ya ce ta'ala Allah an zalika in aka ce kaza Allah kore alkashi kore rawaya komi ka kore ka kore shi nan wani gudun kuma dukkan shi sai ka tabbatar da shi in ka so ka motsa ya so bakwai ba ka motsuwa ko guda ɗaya sai gami da motsin sawahidun in ya sauka ka faɗi kai ɗaya jalla gashi nan jalla ba shi can kaji mai shiru mai hayaniya ko jalla gashi nan jalla gashi can kaji mai shiru mai hayaniya daga arshi har tatuha sara ƙasan ƙasa kenan shine sara ya rufe abinsa gaba ɗaya daga arshi har tatuha sara ya rufe abinsa gaba ɗaya tasarrufat kaga wayannan ulumu sune suke baka kaifin kwakwalwa kai idraki a to shine ya rufe abinsa to shine me kenan ya za mu yi mu gane shi yana nan baya nan haka har mutum ya mutu yana nan summa summa summa yau a buge ka ta nan kaga kaman babu ka dana yi ka gan shi yana nan sai ka ce to ka tuba eh haka za ku ta yi har ka gane saboda haka shi Allah baya ganuwa kuma gashi nan yana nan kuma gashi a qarabu ilayka min habalil warid ya fi kusanci da kai fiye da jijiyar wuyanka walakin la tafsiru ba za ka gani ba kuma tafsiru ba na basaru ainu bane a'a kwakwalwanka ma shi yasa har yanzu akwai malaman da Allah yana tsare dare ne a ƙarƙashin al'arshi haka kuma iya gaskiyar su kenan kuma har su mutu in karatun su bai wuce nan gurin ba iya nan gurin za su kuma ku ta faɗa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ka ba mu ilimi albarka wa ilmuhu qa'imun bihi ilimin sa yana nan tare da shi فما أدرك أيضا إلا العلم باب وندك ساعي إدراك سير علمي ولا يلزم من أدرك العلم إدراك المعلوم ba dole ba ne ka riskan ilimi shine riskan abin sanin kaifa ta yaya wa kullu ma dakhala ta ta lahasari duk wani abin da ya shiga cikin iyaka ko mubtadi'un an kago shi ne mahalukun halittacce ne kowane irin abu ومن الشائي yana daga cikin abin da aka sani al-mashhur mabayani al-mujammau alaihi wanda aka haɗu a kansa inda al-muhaqqiqina wajen ma'abuta sanin Allah qadibatun baki daya anna sifata wa na'utu tabi'atun lil mawsufi lil mawsufi da sifa da na'ati suna bin ga abin da sifan ya zo jikinsa ne ko al-man'utu biha wa anna al-idafata kullu sifatin duk gurin da aka raba dukkan wata sifa ila mausufiya zuwa ga sifanta inna ma ta kunu bi hasbil mausufi tana kasancewa ne gwargwadon abin siffan wa bi hasbi qabuli zatihi da kuma gwargwadon karban zati ibafiyatan ta wajen rakuwa tilka wajen rabuwan tilka sifati ilaiha yadda aka rabar da ita baki an manna shi da wani abu ne fari an manna shi da wani abu ne ja an manna shi da wani abu ne shudi an manna shi da wani abu ne to wannan irafan haduwan shi abin da aka manna da shi daban shi kuma mannin daban na ba sa rabuwa kuma baka isa ka raba ba kamar yanzu abin da nake yi za a ce ina ba da karatu wa yake bayarwa harisu ta cire ilimi na ka ajiye shi gefe ka cire ni ka ajiye ni gefe sifan kenan annatu was sifatun baka isa ka raba ba ko zai yi ba zai yi ba kankare baki na ka mai da shi gefe mai da abin da bakin ya taba a jiki shine fata shi ma ajiye shi gefe zai yi a sifa wannan atu kenan ibafiyan ne ai an san bakin ya soka a jikin wani abu ne to a ware mana wannan ma kana alhaqu subhanahu wata'ala ubangiji da ya kasance ya tsarkaka ya daukaka ya ta'ala an yudrak ya daukaka a ce an riske shi kun hahu haqiqatahu a ce an sami zatin Allah hakikansa. Kana ibafatu ma tusuhu nisbatu ilayhi to abinda za a raba wanda ta inganta an nazarta shi zuwa gare shi minan na'uti wa sifati la takunu ala nahwi nisbatu ha ila gairi in da ce kaga Allah a alimu ne haka ne ko to malami ma shi ma alimu ne irin Allah to ya ɗauki siffa ne na Allah, kamar almaliku, sarki, Allah shi ne almaliku. To, shin mutum shi ma ya ɗauki wannan siffan irin na Allah? A wani siffa ne, alganiyu. Allah shi ne mawadaci, amma ya ba da siffan wajen wani. To, shi ma wannan ɗin la ya taju ila shayin? Bambancinsu, kullum ya taju na ila shayin. Allah la yataju ila ayi shay amma kuma ga sifan ya rarraba a jikin mutane ya rarraba ya rarraba har ya ce wa man naza wa man naza ni fi ridai qasamtu wa la ubadi wanda yayi jayayya da ni cikin rigan mulki na zan kikketa shi ban damu da shi ba sai ka ce to ai wannan Allah ne ya ce je ka kamari babun gida kaga tsohon mulki ne ka je kawai ka same shi akan keken nan ka gaggaurawar mali ka ga yanda mala'iku za su maka yawa eh ka ga yanda mala'iku za su maka sai a cinye ka kuma wallahi dan an yanka ka an kashe ka an yi komai gwamnati za ta ce ba dan maliku ne kaga na za ni kasamtu wala ubadi kuma ko Allah ba zai tambaye shi ba ba za tambaye shi ba a yi sifan shi ba shi amma ya zo same ne ga gaura mu mari sai tafi a banza sai ran yi ta haƙƙi to a nan ne kuma wani abu ya faru ko ni na taɓa shi ko shi Allah cewa ya ce an ce kai amma mai mulki ba haka ba ba haka ba ne ai hukuncin ba iri ɗaya ba ne baka ji abin da hadisi yake cewa ba babu wanda Allah yake jin haushi kaman talaka jahili ya dinga girman kai to ya yi girman kai an bashi kuɗi ko bashi ilimi ko bashi mulki to amma mai kuɗi ko mai mulki ko malamin ya yi girman kai ya yi daidai saboda an ba shi wannan siffar na girman kai to amma jahilin ya yi Allah ya ce haushinsa nake ji saboda to ai ba shi da siffar al'ilmu wal gina wa hizbun qara'ata wa harakat al hafad fihi narasat can da yake cewa abokanai da ya tara na'am yawwa me farkon baitin alkibru imma bi ulumin ka gani ba aw nasabin aw zumarin aw fi'il da'atin ashar sai ce ma'aikatun turus zillan khaira wa da'atin turus kibran sharra ai daga nan za gani shi dai jahili ya shiga hukun shi bai da farin jini har wajen Allah ko Allah ke lianna ma siwahu mumkinun duk wani aka ne ko lianna ma siwahu domin waninsa mumkinun mai kasantuwa ne hakan ya samu wa kullu mumkinun fa mun sahibun alai hukumul imkani duk abin da yake mumkinun to za a ja masa hukuncin imkani wala wazimi da lizamtansa kal iftikari kaman bukatuwa akwai wani maujudun wanda baya baya bukata wal qaidu da sa masa da baibayi wan naqasu za sa masa tawaya dole eh karka wuce gona da iri an baka dama ka yi mulki amma karka wuce karka ce kai Allah ne in ka ce a'a sai ka gwada yadda fir'auna yi sai ce to shi ma ka duba ka ji al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayani ko? To, wa subhanahu wa ta'ala na nasa hakikaci wato ta Ubangiji ta gun da yake hakikarsa mugayirun li kulli mumkinatin yana mugayara kishi ga dukkan wani mumkin wala suka zasa li shekun babu abin da ya kama da Ubangiji fa ibafatun nufuti wa na'uti wa sifati ibata nan na'ati da sifa ilai innama takunu ala wajhi la'iki bi jalali ana kwatanta shi da ta wajen ya ɗamfara da jalalansa, waya ta'ala jalla wa'ala, amma Ubangiji ya ɗaukaka ka yi kama da irin nashi. An kulli ma la ya liku bi jalali ga dukkan wani abin da bai dace da jalalansa ba. Waya bafatu na utuwar sifati ila mumkinun wato a yi ibafan na'ati da siffa zuwa ga abin da yake mumkinu bi hasbihi da gwargwadonsa. Wa ala wajen lazi ya sayi ƙaho ta fuskan da yake inganta waya liku bihi ya dace da shi kal ilmu masalan kaman ilimi inna wasfa in wasafa bihi alqadim kana qadiman eh inna in wasafa bihi alqadima idan ya siffanta qadimi ya zama qadimi wayan wasaf bil hadis kana hadisan in ya siffantu da hadisi ya zama farare wa nahu zalika makamancin wannan nan sifati daga sifa wannan uti da al-mushtarikatu wannan suka tarayya kaman malami da tunda alimu sunansa sunan Allah ma alimu innahu alimun bi zati sudur to shikenan wannan na'utin da wancan na'utin iri ɗaya ne la'iqun bi jalalihi ne shikenan in muka tafi za mu sha wahala mu tsaya za mu ci gaba zai ware karatun da dama na ce muku yana da watakila Allah ya sale mana na fatan da yi an ban kama an kama don za a ji shi gaban yare yana tafiya amma kuma zai warware insha Allah Allah ka fahimtar da mu gaba mu ilimi albarka kara mana son manzo Allah ka yassare mana ka sahale mana ka samu daga cikin ibadu salihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih bin Abdul والخاتم لما سبق ناصر الهدي الحق الهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر الدار الذي صلاة تملا الازل والابد الزمن او مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد من احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته